bismillahir rahmanir rahim to shi kaman magana a takaitacciya akan shi wannan fanni na sarfu kamar dai yadda malamai suka yi bayanin su cewa shi sarfu din idan an ɗauke shi a luga yana da ma'anar ka canje wani abu ma'ana a taghyir canje wani abu shine lugata sannan istilahan din kuma ya kasu kashi biyu akwai istilahi amali akwai kuma istilahi ilmi istilahi amali wato a bangaren shi kansa tasrifin a bangaren masu ilimin tasrifi da sun ce tasrifi a bangaren abin da ya shafi aiki suka ce abin da ake nufi da shi shine ka canja wani asali wanda yake guda ɗaya ya koma ya koma zuwa misalsanai wanda suke sun sassaba ba don komai ba saboda wani manufa da kake nema misalin yanzu ka ɗauko kamar misali yanzu fi'ili na ji ka ce masa ko kuma ka ɗauki manzari ka ce larban bugu daga larban ɗin nan ka ƙirƙiro laraba ka ƙirƙiro liribu ka ƙirƙiro idrib ka ƙirƙiro allaribu almadrubu dai sharansu da sunan zamani sunan makani da duk ga sunan dai kala-kala sunan ala duk daga cikin irin waɗannan to duk waɗannan abubuwan yin waɗannan abubuwan shine wato ma'ana ta sirifi amali kenan ka canje waɗannan abubuwan ko kuma an ce islahi a ilimi shi kuma ilimi ne wanda zai nuna maka ka san yaya za ka yi waɗannan abubuwan yin waɗancan ɗin ya gaga ya zama ɓangaren aiki kenan kai wannan ko yadda zai sanar da kai yaya za ka san irin waɗannan awanu yadda za ka kilkilo wannan abubuwan wato a gaya maka wa'azu dokoki na yadda za ka gane wa yadda za ka waɗannan abubuwan shi ne ilimin tasirifi sannan shi ra'ila yawan ilimin tasirifi kamar yadda muka sani cewa ita kalma kashi uku ce ko ana hau ismin wa fi'ilin wa harfi akwai suna akwai fi'ili akwai harfi shi tasirifi yana keɓanta ne da abubuwa guda biyu kawai da fi'ili da suna amma ba ruwansa da harafi waɗannan guda biyu su yake magana a kansu sannan kuma har ila yau idan muka koma muka ɗauki misali kamar ɓangaren fi'ili za ga ya ɗauka cewa duk inda asalin kalma take ta fi'ili za ka ganta ne ta fara daga asalinta daga kalma guda uku harafi guda uku sai dai takan yi watakila ko wani hazu ya same ka shafewa ko makamacin wani haka in suna ne ma lalle ne ya zama cewa akalla akwai harafi guda uku in dai ba wani hasku ne na tasirifi ya same shi ba kamar irin su yadu kaga ya kalmar harafi shi ne kuma amma an ga koma can asalinsa za a ga asalinsa asalinsa ya dau ne aka canja a kowane canje canje kamar yadda muka faɗa ya can nawo ya ya same shi ya zama yadu to duk irin waɗannan dai ba haka ne ya same shi ba kowanne ne dai idan ka koma asalinsa za a ga akwai wani dalili da ya sa ya koma wannan to saboda dalilin wannan ne saboda su gane su gane a sanar da kai cewa asalin abin nan kalmar nan guda uku ne shi sa sai suka ajiye waɗansu ma'aunai waɗanda ake shi ma'aunin nan da shi ake auna fi'ili akwai kuma ma'aunai wanda ake auna sunaye sai suka ajiye akwai harfa guda uku da fa da a da la waɗannan sai suka zama su ne ma'anansu a gama ma'anar fa'ala kenan duk wani abu da za su yi in a fi'ili ne sai ya zama ya auna irin wannan fa'ala nan yalla da tsari za ka iya cikin jawa ko ainihin ya zama kisira ko ruku a kofa ila ko bakuna ko makamancin waɗannan ne ko kuma wani ƙare-ƙare da za mu zo za mu magana amma dai waɗannan sai ya zama da cewa daga nan ne suke samun ma'aunansu domin su gane cewa yaya wannan asalin wannan filin yaya yake asalinsa yaya kuma yake a yanzu me aka tsara masa saboda haka ne sai suke daukan wannan kamar yadda muka faɗa sai sa fa sai su ce shine fakkalma da harafin da ya zo a farko sai su ce shine fakkalma harafin da ya zo tsakiya sai su ce shine ainihin kalma harafin da ya zo a ƙarshe sai su ce shine lamin kalma kana kowane kamar yanzu fi ilan laraba sai su ce ba ɗin nan shine fakkalma ra'a ita ce ainihin kalma ba ta ƙarshe ita ce lamun kalma kaga akwai farkon kalma akwai tsakiyar kalma akwai ƙarshen kalma kenan to da ko yaushe a wannan ma'aunin suke to idan abu ya zo ya wuce wannan ma'aunin ya zama ya kai hudu to sai su ce to shikenan in haka ne bari su gani menene da me wani ma'auni ya su auna shi sai su auna sai su gani cewa yalla abin nan ziyara ce ya same shi ko ko asalin sa haka ne tunda shi bayan fi'ili kamar yadda muka faɗa ko kuma kamar yadda za mu faɗa shi fi'ili kashi biyu ne za mu zo a kan ɓangaren mujarradi akwai mazidi za su ɗauka cewa misali tunda an ce asalinsa kalma uku ne inda harafi uku ne inda yake to sai su ce to menene asalin a cikin sa menene asalin fa kalmar sa me asalin a hannun kalmar sai ayatul lamun kalmar sa ko menene ziyada a cikin sa ko misali yanzu suka sami harafi wanda yake kamar yanzu na muka hawa na raba kaga yawon awon ba alago yanzu misali da za mu kawo awon da haraja ya haura harafi ko sai ce to shikenan wannan lamun ta karshe bari su kara wata an gane ko sai ya tashi da yanzu maimakon a da haraja din nan sai ya zama fa'alala masala kaga yanzu a kowanne lamun an kowa faɗanta kenan don haka tare za a zo idan muka zo muka ɗauki fa'alanmu sai muka to wannan lamun da ta ƙaru yalla ziyara ce ko ku a'a harafinsa na asali ne domin mun san cewa akwai dan uku kamar yadda zamu zo mu faɗa harafi ne dan uku mujarradi amma akan ƙara masa harafi ɗaya sai zama hudu akwai kuma wanda asalin sa fi'ili ne wanda yake ruba'i ne dan hudu ne to wannan asali ne ko ku ba asali bane to irin waɗannan auna aunan da su ne zamu iya gane cewa a'a yalla fi'ilin nan akwai ƙari a cikin sa ko ku babu ƙari a cikin sa daga wannan awan da muka yi sannan har ila yau kamar wajen irin wannan ƙarin kamar yadda yake na fa'ala nan idan misali ka zo ka samu harafi fi'ili ne wanda yake kuma ya zama yau kuma ya ƙare da yau kuma sai zama maimakon yana da asali ya kamata ya zama yana da asali yana da harafi guda uku kamar yadda muka faɗa sai zama yana da guda biyu kamar misali yanzu sai ka zo fi'ili amri na ƙala sai ka ce kul to kul yaya za ka iya auna shi da fa'ala domin a nan ne za ka iya gane cewa menene daga ciki aka shafe kai daga harafi ga harafi guda biyu amma inda awon fa'ala ne shine ma'auninka yalla fa kalma aka shafe ko ainin kalma aka shafe ko lamun kalma aka shafe ballanta naka iya gane cewa ai wannan abin da aka shafe akwai wani abu naka wanda ya tafi sannan ka iya gane cewa wanda ya tafi za ya kamata ya zama tun da haka ne sai ka koma asali kaga shi din nan kul din nan menene asalin manzarinsa sai ka ce kul din nan daga kaulan ne to in kaulan ne ka ga ci yau dai ga ka ta fito ga la ta fito a kuma wani wawi wanda babu shi a cikin kullun ta to idan zaka mai da shi bi limari ma ma ziba sai ka ce asalin sa daga kawala ne to kawala din nan idan zaka mai da shi kawala zaka zo ka mai da shi ya koma mulari mudari su laraba kamar yadda kullun suke faɗa shine cewa idan dai fataha ta zo abin da yake mujanasa da ita shine ali to yau kuma ga fataha ta zo ga kuma wawi an masa tahariki an masa harraka shi ya zama yana da fataha to kaga abin da ya kamata ya zama mujanasa da kala da kawala sai ya zama fataha ce to daga wawan nan sai ka canja shi yanzu ya koma alibi sai ya zama kala to idan ya zo zai koma mulari'in sa fa to dole kuma koma shi shi asali ko kaulin din nan sai ya zama kuma yanzu daga nan ya zama ya kulu shi za ka ga cewa awan yanzu ba a da kala amma mulari'in sa ya bambanta ba don kuma sai ka koma manzari domin kala daga kaulan ne ba a kwa daga bai'an bai'an to kaga shi idan zaka yi mulari'in sa tunda zaka yi mulari'i zaka koma asali ka sa wawi wanda ka shafe shi a mali ya zama ya kulu ashe ba a shi ma sai ka koma bai'an ya zama ya koma wacin ya dinka asali sai ya zama ya bibu kenan ba ya bu'u ba kaga ashe kenan asalin an koma to idan aka zo za a yi wannan da kai haka kace ya kulu yanzu kuma sai ka zo kana son ka ce ka mai da shi ya zama kul to kul din nan kana son ka aunar da shi kamar awon fa'ala sau da su kamar yadda suka ce fa'ala ɗin nan ya zama ma'auni to duk lokacin da za ka zo in ka samu wani abu ƙari to sai dai ka sa irin wannan abun a cikinsa ya zama na ya ka aune shi dai amma akwai wannan faɗin da aini da lami a ciki saboda haka ka ga ashe kenan yanzu kul idan ka tashi za ka faɗa inda ƙala ga ƙawala shine fiji mu nan asalinsa tun da kaulan kace to kaga ashe kenan yanzu ainin kalmar shi aka cire na'am kalmar sa yana nan lamun kalmar sa yana nan ashe kul daidai yake da kul kenan na'am idan za ka ba awon fa'ala domin yanda yake da harafin sa da wasalin sa haka za ka faɗe shi idan ka tayi za ka faɗi ma'aunin sa in ka ce fa'ala to awon laraba a gane ko idan kuma ka ce a fa'ila to kaga zai zama kamar misali irin ya zama irin su hajina ko kuma makamancin irin wannan ko ka tsira sauran su to daga duk inda yake dinnan haka zaka bari shi to daga yanzu ashe kul daidai yake da kul kenan kaga ashe kenan yau me aka cire kenan ainin kalma aka cire an ci ra'ayi na to haka idan ka koma misali yanzu kamar misali wajen alkadi shi ma kadi din nan sai ka ce yau kuma so kake ka kawo sunan fa'ilin sai ka ce kadin kadin to shi ma yanzu nan kana so ka ji cewa ya yake idan misali kace kadin kaga asalinsa daga idan akwai malinsa menene qada ko to qada ai kaga akwai alifi ke na karshe kaga ashe akwai kalma akwai me akwai ainin kalma amma babu lamun kalma lamun kalma shine alifi ashe kaga qadin yau kenan kaga ya zama me zaka ce kenan idan zaka yi shi ya zama
kajiya sai ya zama ka'in ka'in domin ka ita ce fa kalma ladi shine menene shine ainihin kalma to kuma ka ce kalin ka ga ba ka'in kenan ba ai abin da kai faɗa kenan kaga ba ba lamun kalma kenan domin lamun kalma ya ce ko kuma kuma ce alibi ada ya riga ya tafi kuma kaga shi kenan wannan kawai abin da zaka ce idan zaka ce ya aune shi a awan fa'ala a awan me zaka ce sai ka ce qa'in na'am ina ce fa'in ce eh kaga ya zama fa'in kenan zaka eh fa'in eh na'am tunda qalin ne kaga fa kalma tana nan kaga ainihin kalma yana nan ya zama fa'in kenan na'am an gane ko to irin waɗannan awunan duk inda yake haka zaka yi masa wannan awa ka duba ka ga menene ka cire to daga inda zaka iya sanin cewa alamun kalma ya tafi ko ainihin kalma ya tafi ko kuma a fa kalma ce ta tafi na'am daga nan zaka iya gane to akan wannan ne kamar yadda muka faɗa sai zama da cewa shi filan nan sai suka zama sun hawa kala-kala akwai fili wanda za ka iya samun sa a sulasi ne akwai ruba'i waɗanda waɗannan su ne rabe-raben filai guda biyu da muke da su na'am amma a ƙarƙashin su fili sulasi ɗin nan hakan iya ƙara masa harafi guda ɗaya ya zama mazidin bi harfi hakan iya har- ƙara masa harafi guda biyu yazid- ya zama mazidin bi harfai ne kaga ya zama biyar kenan eh ko kuma akan ƙara masa harafi uku ya zama mazidin bi salasata harfin kaga ya zama ɗan shida kenan yau eh ko Yeah.
gazi yakan zama haka amma daga haka fi'ili baya taɓa haurawa ka same shi sama da harafi guda shida ya zama bakwai amma shi suna yakan zo sulasi yakan zo ruba'i yakan zo humasi kuma sannan ana iya ƙara masa wani abu har ya koma ya zama ɗan bakwai na'am amma shi suna fi'ili saboda fikal ɗinsa ba zai taɓa zuwa ya zama bakwai ya haura shi da ba eh shi- ya haura shida ba ya kai bakwai ba amma shi suna yakan kai har bakwai ɗin nan to shi sa shi fi'ili kamar yadda muka faɗa idan aka tashi za a ƙarin ƙarin da ake yi sai ka duba ma ka ga yanzu wani ƙarin me ya asalin sannan ka san menene ƙarin na'am kuma sannan har ila yau ƙarin nan akwai harfa kamar yadda muka faɗa a nahu wajen guda bakwai ai guda goma kai na sa'altumuni haɗin nan Na'am.
wanda da su ne ake gane cewa idan to ka yadda akwai ƙari to me ya ƙarin na'am to wa'annan harkar su zaka dube su na sa'altumuni ya haɗin nan daga nan ne zaka iya sanin su cewa eh idan ka gansu sai ka ce to eh kamar misali yanzu an ce istahraja na'am kaga misali sai ka ce haraja ne fi asalin fi'ilin kaga alifi ga sini ga ta duk waɗannan gaba ɗayan su majine ne kaga ashe fi'ilin daga haraj sulasi ne kenan aka ƙara masa harafi harafi har guda uku ya zama yanzu sulasi kenan na'am kaga alifi yana daga cikin aljumuriya sini yana daga ciki haka na ta tana da ciki to duk waɗannan daga nan ne za ka iya gane cewa eh to ga akwai ƙari kuma sannan su waye masu ƙarin kaza da kaza da kaza kaza su ne masu ƙarin su ne waɗannan saboda haka waɗannan da muka faɗa idan an ce sai ya zama ashe kenan shi kowane fi'ili zai iya zama ya kasu kashi biyu. akwai mujarrabi akwai kuma wanda yake mujidi mujarrabi shine wanda ya haɗa asalin harafansa ba ƙari su kaɗai na asali yake tare da su na'am kamar yanzu ka ce haraji nan in ya zama cewa ya ƙaru da wani ƙwaya ɗaya ko biyu ko uku to sai ya zama ya zama mazidi kenan kamar yadda muka faɗa ko mazidin da ya kasu kashi kashi Na su ya so.
zama cewa afwan to ya zama mazidin bi harfin ko bi harfain ko bi sulasu a rubu kowanne daga ciki zai iya zama waɗannan daga ciki ka ƙara su na'am to akan haka ne kamar yadda wannan muka taɓa yin wani bayani a cikin wannan misali don ya gane irin wannan kamar jadwali don don a gane da yaya suke wannan ɗin na'am kamar idan muka duba Zan yi tambaya zai.
to Shi ƙarin yana zuwa ne a farko da kuma a yana zuwa gaba da gaba da baya.
ko ina ba inda baya zuwa Yana yana zuwa a ƙarshe zuwa.
yana zuwa a farko kuma yana zuwa a Tsakiya.
tsakiya ba inda baya zuwa zai iya wani za a yi zai samu a yi masa ƙari a farko kuma a yi masa ƙari a kai eh shi sa din ma yanzu wannan bayanin gaban da yake faɗa shi sa na dakatar da gado dan wannan bayanin da zamu yi za ka ga yau yau kuma ina ake yin ƙarin wani kaga an ƙara masa tsakiya wani a farko wani a kuma a ƙarshe kowanne daga ciki misali kamar yanzu misali yanzu wannan sulasi din da muka yi magana kaga ya kasu akwai mujarrabi akwai mazidi na'am
waɗanda gaba ɗaya abinatul af'al duk gaba ɗayan su malamai sun yi magana file file muna da file wajen guda 37 wa'an sun ce 36 ne kamar yadda mai masul bina ya kawo ya 36 amma wani ya kara amma mai shigar urfin na ya kawo cewa akwai karin kwaya ɗaya wanda ya kai 37 na'am wanda waɗansu da shi mujarrade ne waɗansu mazide ne na'am mujarradan sun kai kamar guda goma sharon kuma mazide ne akwai kuma mulhaki da mazidi mulhaki da wani abu kuma ko a ce mulhaki ne ruba'i ko kuma mulhaki ne na wani har na wani suna ai na wani fi'ili na'am kamar mulhaki na- na ta da haraja ko kuma mulhaki na ihiran jama wanda za mu zo magana su to a cikin waɗannan filan kamar misali yanzu akwai sulasi sulasin nan fa'ala ne ko ya zama awon fa'ala ko ya zama awon fa'ila ko ya zama awon fa'ula na'am su ne guda uku eh kaga ainihin ake cikin da wasu amma kowane daga cikin waɗannan yana da rasa na'am sai mai fa'ula kawai shi kaɗai ne bai da reshi shi fa'ula ya fa'ulu mulari'insa fa'ula ya fa'ulu kamar karuma ya karuma ko sharufa ya sharufa in gaji an ce menene babin sharufa to fa'ula kenan kuma wanda a ciki shine kadai bai da ta'addi Sharufa.
sharufa Eh.
eh in kaji an ce meye babin sharufa dan dama in suna magana ba sa awon ko fa'ula sai su babba fa'ulan kuma ko fa'ilan ko waye sai su bar shi yanzu kuma an tashi kuma yanzu an san ka san wannan Eh.
kawai in an zo ana son a yi maka babi wanda yake lazimi sai a ce maka menene babin fa'ula na'am ma'ana ba mai mai babin sharufa Sharufa, eh.
to ka san fa'ula ake magana kuma shi shi kadai ne shi a babin na'am fa'ula ya fa'ulu babu fa'ula ya fi'ilu ko kuma fa'ula ya fa'alu babu shi na'am to raka fa'ula in dai mai mai dan mata aini ne fa'ula ya fa'ulu ne kawai to raka da an ce mai babin sharufa to ka san abin ko mai babin karuma ka san abin da ake nufi karuma ya karumu shine kadai lazimi shi baya taba zuwa mutu aji na'am ka gan shi ya ta'addi zuwa makuli eh shi kawai in ya zo lazimi ne shi ko yaushe na'am dama ba magana amma duk sauran wanda zamu gaya maka dinnan kowanne daga ciki yana zama iya zama lazimi ko ya zama mutaki kowanne daga ciki to daga cikin kamar misali na farko za mu faɗe su a jerin yadda suka fi yawa a larabci a ala ya fulu kamar nasara yanzu na'am idan aka je ni- nisa kamar yadda muke faɗan cewa fa'ala ya fulu dinnan za mu daina cewa fa'ala ya fulu sai mu ce babin nasara yanzu daga an ce babin nasara ne to ka san fa'ala ya fulu ake nufi na'am domin nasara ya suru ne to duk a larabci ba wanda ya fi irin wannan yawa a kalmomi na larabci ba wanda ya fi wannan yawa la'ala ya fulu sannan bayan wannan sai akwai fa'alan kuma amma ya filu kamar laraba ya laribu shi ma idan an yi nisa za ka ji an daina cewa fa'ala ya filu sai a ce babin laraba kawai laraba ya laribu na'am sannan sai a babin fa'ala kuma wanda yake na ƙarshe shine fa'ala ya fa'alu fata hancal aini a mulari ma a fata hancal aini na'am shi kuma wannan shi ya fi kowanne karanta a babin fa'ala shi kuma kamar misali yanzu ka ce ka ce fa'ala ya ka fata ya tau kenan eh to wannan shi kuma shi ne kadai zaka ga yana da wannan waɗansu daga ciki akwai abin da ake kira a tasirifi ake kiransa jawalibu me yayi dalilin da isa in nake fa'ala zan ce ya fa'alu ba zan ce fa'ala ya kulu ba ko ba zan ce fa'ala ya fi'lu ba eh waɗansu kamar irin babin fata ya fitau su suna da jawalibu idan ya zama tsakiyarsa yana da huruful halki kamar yadda muka faɗa a can ko ha ko ha ko waye da shauransu ko aini ko gani ko ha'i ko wannan ko ha babba waɗannan huruful halki guda shida da idan muna da su a tsakiya to ya zama wannan harafin yana da irin wannan to za ka ga yana da cikin wannan babu na fa'ala ya fa'alu ɗin nan
na'am dole a nan za ka tashi eh har kurukul halaki huruful halki eh yana da shi a nan wajen za ka ga cewa to galiban yana daga cikin irin wannan babu to na'am ko huruful halki ya zama a tsakiya ko kuma ya zama a ƙarshe ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan kamar yanzu fasaha Kamar na ce ka fasaha ɗin.
faɗa kaga fasaha haya ƙarshe ne eh to ko ya zo a tsakiya ko ya zo a tsakiya ko ya zo a ƙarshe to za ka ga yana daga cikin wannan huruful halki sai ɗan kaɗan na wajirai wanda aka wanda aka cire su na'am to wannan babin fa'ala kenan kaga yana da gida harafi guda uku eh akwai babin fa'ila wanda shi kuma babin fa'ila yana da gida biyu akwai fa'ila ya fa'alu wanda shine yafi yawa a wannan babin fa'ila ya fa'alu eh to wannan shi ma yana da ciki akwai kuma fa'ila ya fi'ilu shi na'am kuma wanda shine yake bin sa na'am to shi ma a wannan babin babu wanda zaka ji an ce fa'ila ya fa'alu babu na'am su su biyu ne kawai na'am
sannan sai na ƙarshe shine wanda muka ce yake zuwa lazimi shine fa'ula ya fa'ulu to wannan shine wanda yake gidan a babin fa'ila kenan wanda ya riga yawa amma bayan wannan ba mu da su na'am
to a maz- mazidi kuma shi ma sai ka kashi biyu akwai mazidi kashi uku kai abu- abuwan mazidi da harfin da harfaini da salasta arabi na'am wanda yake bi harfin shine akwai af'ala a ga alifi an kara masa a farko wannan sai ya zama da cewa maziji ne amma a farko alifi an kara akwai wanda yake fa'ilun kaga alifin ne amma ina a tsakiya sannan ha akwai akwai fa'ala na'am shi kuma yau ainin kalmar ne aka la'afa shi ya zama shine maziji akwai fa'alan amma sai ainin aka kuma la'afa ta ita zama fa'ala na'am to shi ma wannan ya daga cikin wanda aka ƙara masa harafi guda ɗaya akwai wanda aka ƙara masa harafi guda biyu yanda yanda nake faɗan su nan su ma a nahawu a a larabce kowanne da na faɗa babinsa ya fi na ƙarsarsa yawa a nahawance na'am yawa sannan akwai mazidi da harfai ne shine kamar in fa'ala ko ifta'ala ko if'alla ko tafa'ala ko tafa'ala waɗannan su ne guda biyar kenan wanda kowanne babi ne wanda yake an ƙara masa za a ga harafi guda biyu a ƙara amma kamar in fa'ala kaga alifi da nun guda a ƙara na'am ifta'ala kaga alifi da ta ɗaya a farko ɗaya a tsakiya wannan if'alla kaga alifi ga kuma lamicin Allah a fashi a ƙarshe.
harafa shi haka na ta fa'ala ga ta ga kuma ainihin Allah a fata ta fa'ala shi kuma ga ta ga alifiya tsakiya Alifiya tsakiya.
kaga wani a farko wani a tsakiya wani kuma duk a farkon gaba ɗaya wani kuma ga a ƙarshe da da- da tsakiya sannan akwai masjidin bisalan a harfin kamar misali istaf'ala kaga guda uku ne amma duk a farko na'am akwai if aw ala if aw ala kaga in ka duba ga alifi ga kuma wawi tsakanin fa kalma da ainihin kalma na'am sannan sai if awwala if awwala ga alifi sannan ha ila yau ga kaga fa'ala mutana nan ga wawi kuma Allah a ban sha ila yau wanda duk babu su kaga guda uku kenan Eh.
sannan if Allah kaga alifi a farko sannan ga wani alifin a tsakiya sannan ga lami kuma Malami guda biyu.
an sa ta dama lamun ta ɗaya ta asali ce Eh.
ta fa'ala amma wadda aka ƙara ɗin kaga ta zama wannan Na'am.
to a irin nan wajen shine yake da wuya wani zubin in ka zo ga lami Allah a fara to ya zaka ka iya gane cewa wace ta asali wace ce Wace ce Mazidiya.
Mazidiya.
to shine sai an koma wannan asalin da muke ba da sannan zaka iya gane cewa wace ce domin kowace daga ciki za ta iya zama na'am to sai ka zo ka koma asalin sannan ka iya gane cewa ga yanda yake to wannan sulasi kenan Hmm.
sai ruba'insa shi ma ya kasu kashi biyu akwai mujarradi akwai mazidi shi ma Hmm.
mujarradinsa shine fa'alala dama gida ɗaya ne kawai sannan har ila yau akwai mazidinsa shi mazidin bi harfin tun dama mun ce baya haure harfi shida kaga idan ruba'i ne dole ya zama ko harfi ɗaya ko harfi biyu kenan ba dama a ƙara ma harfi uku kamar yadda muka ƙara su Eh.
to haka shi shi sa ya zama gida guda biyu Na'am.
dan harfi ɗaya ne kamar fa fa'alala ne sai ya zama ta fa'alala na'am ta fa'alala ko ko mazidin harf da harfin dama shi gida ɗaya ne kawai Hmm.
sai wanda yake da harfin ne kamar if allala sai kuma wannan if alalla na'am shi ma kaga wannan su ne guda biyu waɗanda suke majidai na'am to bayan waɗannan kuma shi sai ya zama ruba'i shi kuma yana da wani abu da ake kiransa mulhaqi da ruba'i kuma wanda shi kuma wani abu ne kana da ruba'in sai ka zo kana son wani fi'ili kuma ka sa shi ka ƙara masa wani harafi domin ya zama ya dace da irin wannan ruba'in ko kuma ya dace da mazidi na ruba'i na'am shi shi ma sai ka zo ka sa masa wani abu sai ya zama zai dace da irin wannan domin ya zama ya bada ma'ana irin wannan ba da irin wancan eh saboda haka shi yasa shi ake kiransa mulhaqi to mulhaqin kala kala ne shi ma akwai mulhaqi mujarradi wanda mulhaqin ne kawai shi kai mulhaqi ne da ruba'i na'am saboda ka bai da wani awo sai dai da ruba'in na'am dan an saka da shi da ruba'i ne kawai aka yi masa haka Eh.
to shine yana da gida wajen guda bakwai akwai if alalla akwai ah, afwan alalla kai yanda awon ruba'in yake haka shi ma yake Hmm.
fa'alala shi ma fa'alala ne na'am akwai kuma fa'ala idan ka duba kaga yanzu nan fa'ala ne kawai sai aka sa wawu ya dake Awi, eh.
sai zama fa'ala na'am nan kuma sai wanda yake bin sa a cikin wannan shine fa'awala shi kuma shi kuma kaga wawun ne ya tsallaka daga inda yake sai koma tsakanin aini da lami Na'am.
sai zama fa'awala sai ya zama kuma wannan ya ce ita kuma a kawo ita ma za ta yi canji canjinta sai aka sa ta tsakanin fa kalma da ainihin kalma sai ta zama fa'ala na'am sannan sai aka zo aka sa ta kuma tsakanin ainihin kalar da nan sai kalma sai ya zama fa'ayala sannan kuma sai aka zo aka sa ta a ƙarshen lamun sai ya zama fa'ala na'am kaga ya tana da waje guda uku kenan da za ta iya Eh.
cancanjawa wawi shi kuma yana da gida guda biyu na'am
sannan sai kuma na ƙarshe wanda shine mai mutum da bai kawo ba shine fa'anala na'am fa'anala wanda shi babu shi a cikin wannan sai a cikin shizan shizan farko da shi ne ya kawo shi shi ne ya zama 37 a cikin da zamu lissafa sai mulhaqi da tada haraji shi kuma wannan tada harajin ne wanda shi kuma so ake a kawo wani fi'ili wanda zai zama sai ya zama shi kuma wani kaman ma'auni ne ka ɗauko shi na daban akwai tada harajin yana nan yana aiki to sai kake son kuma ka samu wani kuma ya dinga yin aiki kamar irin aikinsa haka ba shi ne rubayin kuma kake so sai kake shi ma bare ka mil haƙi da da kuma ta da haraja shine sai ma zama shi ma akwai tafa alala akwai tafa ala haka tafa alalan nan fa alalan nan da yana rubayi kawai shine ka ƙara masa kafa tafa ala dama akwai wannan tadan amma sai ka sa wawi kamar yanda kai fa ala din nan sai kuma ka sa yau yau kuma tafa ala ta kau ka ƙara wannan din shi ma shi za ka ƙara ya zama maimakon wannan shi kamata ya zama anan kaga ta fa'awala kenan maimakon fa'awala sai zama ta fa'awala wannan kuma fa'ala sai zama ta fa'ala sai wannan kuma fa'ala sai zama ta fa'ala kaga dai waɗannan ne kusan awon su ne dai kawai wannan illa wannan ta din kawai da aka rada sannan sai muna da ihiran jama shi ma shi ma wani ma'aunin da kake son zaka dinga amfani da shi shi ma sai kace shi ma bari ka samu anda zaka dinga ilhakin su da shi shine ya zama if'allala da if'alla kuma waɗannan su ne ma'aunai wanda suke na fi'ilai waɗanda ake amfani da su to na sura su kuma a gurguje waɗanda su dama su ma kamar yadda suke kamar yadda muka faɗa cewa su kuma maimakon guda biyu su kuma kashi uku akwai sulasi akwai ruba'i akwai humashi kuma haka shi can ba humashi to sai ya zama shi sulasi din nan akwai mujarradinsa shi ma akwai mazidinsa to akwai mujarradinsa shi kuma har gida goma ne kamar yadda yake wancan din nan illa iya ga ci fa'ala ne amma maimakon tun da shi ba zai zo a suke fi'ili ba sai zo a suke sula kamar yanzu wannan sai ka ce fa'alun ko kuma fa'alun kai wato wannan kai fata wannan kai dauri fa'alun wannan kuma fa'alun wannan fa'ilun kai kisra sannan fa'ulun kaga ne duk wannan canje-canjen ainihin kalma ne kawai nan an yi sukuni nan an yi fata nan an kisra nan an yi rufa ka gida hudu wanda kawai fa'ala ce zaka ta canjawa kana canjawa kana canja mata wasu sannan sai ka koma da kisra kuma shi ma sai ka yi sukuni fi'ilun sannan fi'alun sannan fa'ilun kaga shi abinda ba shi da shi ai afwan a fi'ilun fi'alun da kuma fi'ilun kaga duk kisra ce kuma ainihin kalmar shi ma ana cikin shi amma kisra amma fata amma dauri kaga rufa ce kawai shi ba a yi masa ba a wajen kisra na fi shi ba a da rufa amma a wancan kana da duk wasu guda hudu kana da su an gane ya ko kaga hudu ga uku na wannan na mai kisra ka ka hada bakwai kenan ko sai kuma guda uku su kuma na rufa su ma fu'ulun da fu'alun da kuma fu'ulun kaga abin da ba shi da shi fu'ilun domin da ba wannan abubuwan larabawa sun ki ka sauka daga kisra ka tafi rufa ko kuma daga rufa ka tafi kisra shi za a wannan gidajen duk inda zamu je a tasiri za ga galiban suna matukar gudun waɗannan abubuwa da wuya ka gansu shi za a wannan gidajen guda biyu na kisra da na rufa ba za ka ga an tashi daga kisra an koma rufa ko kuma an tashi daga rufa an kada kisra wannan su ne haɗa guda goma a mujarradin sa kenan sannan sai mujarradi na ruba'i shi ma wajen guda shida ne ila ila kuma guda biyar akwai fa'alalun sannan akwai fi'ilulun sannan kuma akwai fu'ululun sannan kuma ha'ila akwai fa'illun sannan akwai fi'ilalun wa'ansu malaman sun ce kuma akwai fu'ulalun wanda ɗaya daga cikin malamai a hafashi ne kaɗai ya yadda da wannan cewa fu'ulalun na amma duk malamai wa'annan guda biyu su da shi sannan akwai mujarraji na humasi shi kuma fi'allalun akwai fa'alalilun akwai fi'lillun akwai fu'allilun kuma waɗannan su ne su kuma mujarradai waɗannan amma game da mazidansa abin da sa ga mu kawo mazidai ba domin malamai sun ce shi mazidai na waɗannan na suna ya haura fiye da ɗari uku da takwas wanda kawai shi ba wahi ya kawo sannan malamai sun ƙara wajen wa'ansu malamai sun ƙara wajen guda tamanin wanda su an su da ibai ne wa'ansu kuma suna da ƙarfi kaga wajen ɗari uku da tamanin da wani abu suna ga hanyar kawai da za ka iya ganewa shine akwai dokoki da za a iya gaya maka kasancewa akwai ƙari sannan ƙarin kuma kasancewa da mai a ƙara su ne kaɗai mafita amma zancen akwai ma'auni yauwa ba zai iya yiwuwa ba shi za a can wajen can yi sunu shi duk irin waɗannan ɗin su da yake kawowa da kuma wanda aka kaucewa ka'idar ga dokar amma an kauce mata shi an sunu sai ya kawo su sai ka shi za idan mai tashi yana kawo kilan sai duk gaba ɗaya su ko guda nawa ne sai ya kawo su to waɗannan su ne a kaɗan kenan daga cikin fi'ili da suna amma a ciki zaka ta samun kuma kamar yadda abubuwa da nawa suka shigo ciki kamar irin su sunayen zamani sunan makani sunan ala sunan fa'ili sunan mafuli tasgiri manzari nasiri jam'i na kasra jam'i na killa jam'i na taksiri duk irin waɗannan abubuwan kamar yadda muka yi adahu za ka same su la ya ga ce adahu ba a gaya maka wasu dokokin ya za ka yi su ba amma kai mai tasgiri haka duk an ga gaya maka ai karfa an ci na farko na biyun karshe kai masa kaza duk an gaya maka to wannan duk kusan sarfa ne wanda duk yana daga cikin abubuwan da za mu zo mu gabar su a bangaren su amma a hulasar waɗannan abubuwan su ne abubuwan da za mu tarda su a sarfa waɗannan abubuwan assalamu alaikum